Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
وتوفنا على الإيمان وحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين وألهقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا تنفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا باليأس إذا فشلنا ولعلمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ذاك لما أن حللت القاهرة بعد الوصول للبقاء الظاهرة منتبزا عن مظهري عن مظهر المغمور مسترشدا بالأزهر المأمور وكان ممن مزكي النية درسي به العقائد السنية فرام مني بعد آل الفن نزمي لها بحكم حسن الزن وليس للذي انتهى بأهل لأنني ذو قدع وجهل فزاد حسه علي ونما وقال لي جعل مثل هذا مغنما فلم أجد بد من الإسعاف ما أكون رسم العلم غير عاف والله أرجو أن يكون ذاك من فعل جميل من رياء قد أمن وأن يصيبني به يوم الجزاء ومن وعى أو خد هذا الرجزة ويجزل المواهب السنية ويجزل المواهب السنية ويسعف الراجين بالأمنية فلقيس من أنعامه قد وكفى على البرايا وهو حسبي وكفى الحمد لله shehu ya ce can ya ce jita filma ɗalabil wahidi bin fitatin tamfa'o fi tauhidi abinda aka neman nan ya zo da ɗan wani rairaya ɗan kaɗan wani zai bai amfani a tauhidi sammai tuha idan a taddujinna na ambaci nubuzar idan a taddujinna mai haskaka duhai saboda mai likauni ha itika da ahalis sunna domin ita littafi yadda ya saka itikadin ahlus sunnati ne a ciki da haka mai haske duhuwai ce so sai faɗi da cewa zaka wancanan ka wannan rubuta littafin lamma an halartu alƙahira yayin da na shiga alƙahira ne birnin daga cikin biranen misra wanda addaular fadimiyya suka riƙa ya zama ita ce asimarsu amma da ya shiga ita ƙahira ɗin ba adal wusuli lilbi ƙa'i tahira bayan zuwa daga ƙasa mai tsarki wato saudi arabia wato ya je aikin haji ya je ya ziyarci wannan gurare haji ya umra to ya dawo to sai biyo ta nan kasan duk misra ta zama hanya ce don haka suke tafa idantuwa masana iri daban-daban in suka je za su tafi aikin haji sukan bi ta nan ko in suka dawo su kuma saboda sun san suna da karatu duk wanda aka ce ana ganin malami ne to sai sun tare shi sai an kwanwa su ji gaske ne in an buga an buga an buga wani sai ba su ruwa shikenan daman ka san ba hadari a rayuwa irin wanda baka sani ba in ka san kanka ba san ya yake ba mai hankali baya raina mutum don bai san shi ba to sa shayin haka akwai wata shekara na ji 1977 ne aka yi lecture sas malam na kabar ne ibada lecture a kan sallah raka a biyu alaisu ɗanta ta shine chairman na zama professor sani zaharaddini shine ya gabatar to da aka zo ya magana akan wannan ni sai da na ɗauka malam ɗin rasuwa zai so da yadda ya zazzaga karatun nan sai da ya firgita ni raka a bi kawai yi magana to da aka zo profesa zardini yana magana ta akwai misrawa duk sun zo sai faɗi irin kadi da ta auku tsakanin shi umar rufuti da misrawa da ya dace shi to don kan misra su ɗauka an ci fuskarsa sai mu rufe a wuce na sun tare shi to kuma ya ba su wahala domin shi da zai tafi aikin hajjin ma wanda suke ɗauke da littattafai ba wai kayan abinci kuma mutum ɗari uku ne saboda ba a wasa da karatu mutum ɗari uku har ya je maka littattafai ne kawai aikinsu to da aka da aka zo ya ba su wahala dole suka haƙura suka ƙyale shi su ma umar kawo Allah ji kansa sai ke cewa lokacin da shi Abdullahi ibn Fodi ta gama da wallahu bi rahmatihi ya firgita din nan yace zai tafi maka je madina gurin annabi sai ya zauna ya ga irin abubuwan da suka faru a kasar sai ya rude ya ce ra'aitu annama asaba gairi la ya aduni na fahimci abin da ya samu wani na ba zai tsallake ni ba zalika tawajjatu nahwa al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam allani ajidu shifa'a hunaka na fuskanci gurin annabi alisun tafi madina watakila na samu magani a can yana kuka yana walan mamu za sahabi wa za an ma'aribi wa kullum ce fil akhalafi ahlil akazibi yaquluna ma la yaf'aluna wa tabahu hawahum ada'u shuha min kulli wajibi to shine yake cha ya tafi madina ya ku tafi gurin annabi alayhi salatu wassalam ta faraji ka bidare ne la sabi khaibin wa in kana baddan za ka bi shar makasibi wani duk ya nufe ka to zai taɓe ba ko da an ɗau lokaci ya dune tsawo za ka bi shar maɗaɗibi ba zai faɗi ba sai ya samu shafa ana abdullahi isman wahir fata faƙi raja'i minka ya kafa haribi to sai shehu ya ce to in ya zo a dinda gan shi a ce kai ƙara taku ɗaya sai ya zo birnin kano kusan yanzu ramadan ya kusa aka ce ga takarda kare je gaba to shine ya zauna a Kano yayi abin da zai yi to da zai tafi shine aka ce to Kano sana so ta samu tabarrukin zuwan sa to shine sai ya rubuta ga sai ya rubuta diyaul hukami fi ma lahum wa alaihim min al ahkam ya bar mana mu mutanen Kano ya zama wato tsaraba su ce baro mutanen Kano dan a dinga tunawa to shine shi malamin Umar Kawai ke cewa ya so a ce an bashi ya wuce da in ya je misra aka ce malami ne su za su tare shi in suka tare shi shi kuma daman nan yana ɗari ɗari yana ganin duk a jami ne karatun ba zai sake shi ba ya ce to da da zai saki karatu a lokacin ya ce da ƙimar musulman najeriya sai ta ƙara sama a duniya inda ya je wannan gurin to haka suke yi to shi ma da ije misran akwai abubuwan da suka faru tsakaninsa da su don su ma yadda nan ake cako da mai kazo da dubinka a kan haka ya tare sai ce shi ba na biyinsa to aka ja aka ja abin da ya faru suka yi da ba na biyinsa to shi ne da zai tafi suka ce to kai ma kai mana abin da zai mu tabarruki da shi shine rubuta wannan ya ce ya je kahira bayan zuwa daga ƙasa mai tsarki ita ce ƙasar hijaz montabiza manesanci an mazhariyar magamuri daga mafutata wacce take cike da mutane da kuma ilimi su ne magarib din shi ne mazhari a nan na fito tun a gidanmu ba a sanna ba na fito aka sanna kofar gida na zo aka sanna a gari har duniya ta sanni shi ake kira mazhar almagamuri wanda yake cike da mutane kuma yake cike da ilimi to yayi nisa da wannan tunda kasan magarib ne ita ce makarrata mustar shida muna mai neman bil azharil ma'amuri ina mai neman siriwa da saduwa da azhar wacce take raye da ilimi cike take da ilimi ita kuma azhar lokacin da aka kafa ta jauharar sikilli shine ya kafa ta ana kinsa jauharar ka'i shi ya kafa ta ita ita ita azhar din ita ce kusan tsoho university da aka yi a duniya gaba daya saboda musulunci shi ya san darajar ilimi a kansa aka ɗora mutane suraka duk inda za a shi yake fara sawa saboda ita hadara ta musulunci wato tana da da'a'im da'a'imunta su ne wato ginshiƙai da ta ɗori a kai na farko shine ilimi shine ilimi shine wato da'ami na farko na biyu shine al'amalu aiki aiki da sani ma'ana abinda ka karanta kai kuma sannan ka waye gari akwai abin yi noma ne kiwo ne sana'a ce kasuwanci ne dole a yi ba a yadda da zama banza ba ga ilimi ga aiki da shi to sai kuma shura duk abinda musulmi za su yi ba wanda zai ware shi kadai sai an yi shawara ita kuma shawara in za a yi ta in kana so ka ga amfaninta sosai ka samo zare in za ka yi ɗinki da allura in ka sa sili ɗaya in za ka yi ɗinki ƙwarinsa ba daidai ke da kanin ka biyu ba in ka sake sa na uku ƙwarinsa ba daidai ke da guda biyu ba sau da ka ra'ayoyin jama'a a cikin al'amari yana sa abin ya inganta kuma duk wanda ya sa baki sai ya samu lada na bayyana ra'ayinsa sannan idan ka shirya wannan abin kana da shi ka zo mutane aka ba da aka zo shawara suka yi ta fito da shi karka ce musu a yana da shi sai ka karɓi abin da munna a duba shi ko abin da za ka yi wa Allah godiya wannan tunanin da nake da shi a 'yan uwana ma a shi irinsa suke da shi ba akan kuskure nake tafiya ba an shiri ba to uku kenan to sai kuma al'adabul am wal adabul amma al'adabul amma shine ginshiki na hudu shi kuma ƙarƙashinsa akwai al'ukuwa ir'uwantaka duk musulmin dole a samu ko a kaka akwai al'uwantaka akwai ko musawat daidaituwa a wajifir hukuki wal wajibaci akan haƙoƙi da wajibai duk musulmi ɗaya suke almuslimu na sawasiya ka asinanil mushdi kamar haƙorin targeshe haka musulmi suke ila na faɗa hausa targeshe shine komu na taja kai da hausa targeshe ake ce da shi kasinanil mushdi haka musulmi suke yas'abi zimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwa wannan ita shine adabun am kowa ya tsaya ya dauke wata kalma ya faɗa to dole musulmi su tsaya akan ta to sannan sai hurriya akwai yanci na tanakul ka tashi daga nan ka je can wala karkar rauna bani adama wa hamallahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila zai shiga ifatu kuma zai faɗi albarkacin bakin sa amma ba zai taɓa mutuncin kowa ba yana da yanci amma irin na rayuwa a laburare ruwan yanci rayuwa a laburare to shine yanci kana da ikon za ka karaɗe labararin za ka karanta komai amma baka isa ka yi harguwa a ciki ba in za ka yi yancinka to ba za ka taɓa mutuncin kowa ba ba za ka shiga hurumin kowa ba to shi ne yanci man za ka shiga hurumin wani iskanci sunan abu kamar yadda turawa suka ɗora mutane a yau shi musulunci a cikin hazararsa akwai wannan shi za ga sai na umar jalahu yana yana hudu ba ya ce zai kayyade zai kayyade sadaki sai tsohuwa ta miƙe ta ce ba ka isa ba ubangiji subhanahu wata'ala ce atitumu idahunna qindara sai ce aka dawo Umar ba asabar imra Umar yayi kuskure da tijiwa ta yi daidai to da ka an soki haga yanci ne yana cewa rahimallahu ra'an ahada ilayya uyubi Allah ka ji kan duk wanda yana min aibi na wai na shine shugaban kasa kuma ce guri kaza ba kai daidai ba to wanda yake gurin a nuna aibin sa ba mutum bane wannan aibin in ya zo mutuwa da shi ya shiga uku amma ka nuna maka ka gyara sai ka tafi lahira salin alin to shine hurriya ta musulunci kuma a tsari na Allah haka musulunci ke tafiya a wannan yancin ka duba ka ga alhudu da tsuntsu ne amma da annabi Suleiman alayhi salam ya neme shi rasa da izo sai ce da shi a hattu bi malam tuhidi bi na kewaye da abin da baka kewaye da shi na da ilimin da baka da shi kuma ya karba waje duka min saba'in bina ba'in yake ya yi masa magana yayi shikenan sai zama hujja wani malami yana ba da karatu almajirinsa ya masa wata tambaya sai fada shi da fada ni za ka yi wa irin wannan sai ce a na tabbatar dai baka kai annabi Sulaiman ba alaihi ni kuma dai ba za a ce alhuda huda ya fi ni ba amma ga alhuda huda ya ce atimalan tudibi ka ji annabi Sulaiman ya fara fada ya ce ya raina shi ai karbai ya ce sanan zuru a sadakata an kunta min alkazibina sai malamin ya ce to alawa da hakuri na kuskure to sannan sai alkhairi hadaran musulunci alkhairi kowa shine a ransa kuma so yake yaɗa cikin mutane ba neman shari ya zalake ce wa fa'alul khaira wa fa'alul khaira la'allakum tuflihuna ba wa amalul khaira ba wa fa'alu gaggawa duk abin da za a yi alheri ake cewa kuntum khaira ummatin ukhrijal lin nas to sannan sai al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar shi ake so a samu at-takaful al-ma'nawi wa at-takaful al-madi a tsakanin zamantakewar mutane to wayannan sune wato hadara ta musulunci to don haka duk inda aka tashi muna abu na ce makaranta ake fara yi shi yasa suka fara kafa jami'atul azhar aka kafa ta ta tafi to kuma ta zama alƙibla kowa zuwa ake ta yi ana ɗaukan karatu har kuma har yau kuma suka je su karatun kawai suke madarasa ba sa saka wani tunani ko wani wani ra'ayi na wani bambance ba mace ba rubar su karatu kawai suke zubawa kuma kowane fanni kake so akwai zo ka yi ka fita ka tafiyarka so shine za ku ga yadda bature yake da makida sarkin kano alhaji Allah ji kansa da rahama su wazirin kano Allah ji kansa da rahama mutanen arziki da zai tafi aikin haji lokacin mulkin tura ne su suka shata hanyar da zai bi da suka shata hanyar da zai bi sun san sansa da mutanen kano kuma sun san da wato alherinsa duk abin da ka sani na kano shi ya kawo shi shi ne ya kawo famfo shi ka lantarki shi ka filin jirgin sama shi ka railway shi ka printing press sannan shi ta kanikar duk abin da ake takama yau sarkin kano alhaji shi ya kawo shi to da za a yi tafiya suka tabbatar in ya tafi aikin hajji bu ta misra to fa ba zai dawo ba sai ya taho da malamai bature da makila sai ya canja akalar tafiyar sarga misra sai kada shi bu ta sudan so da lokacin an yi saura a misra matasa suna nan sun tumbatsa da hamasa ana ta kuwa ana kururuwa in yaje aka bashi matasa malamai suka zo birnin Kano za su cusa matasa irin wannan abin muturi hankalinsa zai tashi sai suka kada shi can sai ya tafi ya wuce Sudan ya gama ya dako sai kuma abin da suke gudun sai yayi sai ce yana son a bashi malamai to da yake su can ba wancan hamasar sai suka bashi dattawa sune Sheikh Bashir Ar-Rayyah shine suka taho a raƙuma wata uku a raƙumi suka taho suka zo suka zo aka kafa sas kudaden ce aka yi a dinga tura mutane suna tafiya su karatu a kasashen laraba suna da ya ce to in kudin suka kare ya za a yi amma muka kafa a nan ba za ta kare ba dan dan talaka da wanda ba shi da daurin gindin kowa ma zai zo ya karatu a ciki to shine aka yi wannan to suka zo suka yi wannan abin Sheikh Bashir Arraya su Muhammad Awad aka kafa ta aka komai kuma lokacin tsarinsu ba wani in za a yi interview ba cewa za a yi sai ka zo nan ba su suka dinga bin mutane guri guri har sakwato shi da kansa Sheikh Bashir da ya zo islami mu a SS ya ce da mu ai antum a hafadi ku da jikoki na ne ba ana ba ya ce lokacin da muka zo nan duk wanda za a ɗauka ba yara ba ne ya ce baya manta akwai wani da suka je sokoto suka tambaye shi masmuka sai ce muhammad tukur umuruka ya ce inda ma ja a turawa wa ana muta zawijon sai haga ba yaro ba ne lokacin tura suka zama da aure na ba yaro nake ba ya to da irin sake ɗauka kuma duk wanda zai shiga aji sai da rawani kuma da alola kwai girmama ko duk juma'a ce sarkin Kano ya je gaida makarantar wato ilimi an ba shi kulawa ba karkani ba wala an ba ilimi kula ba karkani kula ba Allah saka musu da alheri Allah jaddada musu rahama ha a shi yasa da zai dawo malam na kabar ya tare shi da wannan tarhibi waka ce ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban bi kadimin zana sanahul mawkiba bakin bi abdullahi man hajja wa zarar mujtaba fadar kano min bu'dihi dam an harin an yaskaba al yawma fadar araba halallaha an tadriba in gaba an hasa atan hammar idan an tarhaba sai ce inna shiru malam yazal ala ra'aya hadaba amin alazikan sake ta to ilimi haka yake to haka ake so duk masu mulki su kokari su tabbatar sun raye ilimi mutane sun san wajibinsu sun san haƙoƙinsu to za a zauna lafiya kuma ci gaba zai samu makana min manne muzakiniya ya kasance daga manne kyauta ta muzakiniya mai tsarkake niyya shine Allah dan duk wanda zai yi wani abu wanda ya san sirrin sai Allah to shine zai yadda niyyar ka gaskiya ce tsarkake shine muzakin niyya mai tsarkake niyya shine Allah to daga cikin baiwarsa da kyautarsa da risibihi karatu na a ita al-azhar al-aqaida sunniya aqidar ahlus sunna ita ce na karanta ko na karantar a azhar din da yaje farama min ne ba'adu ahlil fanni to ba'adu ahlil fanni shashan ma'abuta sani rama minni sai ya nema daga gare ni nazami laha in nazami na a ka'idu sunniya din amma saboda me yace ne yace bi hukumi husnin niyya saboda kyakkyawan zato da yake husnul zanni saboda kyakkyawan zato da yake mun shi yasa yace na yi amma walastu lillazin tahabi ahli ai walastu ahla bi ahli ni ban cancanta ba lillazin taha ga abin da i nufi shine intaha in ha babba ce itike amma in intaha ne kasadi wato abin da inifi ni ba ahalinsa ba ne amma li'annani zu kadai domin ni ma abocin kuskure ne wa jahadin da kuma jahilci da masifar mutum kenan kadai da jahilci fasda da hasuhu alayya kwadaitar wasa sai ta ƙara a kaina ya dinga wana ma kuma ta ta haɓaka haɓaɗaitarwa sai gaba take sai gaba take wa ƙalali sai ce da ni ij'al misla haza magnaman ka sanya wannan izo magnaman wato sadaka wanda zaka ci riba ko bayan ka mutu jama'a sai ta amfana ya dinga gaya mun im daure kai yace falam ajidu budda sai na zo ban ba makawa min al isafi na amsa masa ma akawni rasami da ilimi tare da cewa rubutu na ilimi da aka yi gaira afin ba wato rasashe ba ne wato ba a rasa ilimi ba akwai amma duk da haka yace na yi ba wai dan babu ba amma ana so na yi ne amma ilimi yana nan dankare ya cika duniya ya ce wallaha arju Allah nake kaunar an ya kuna zaka min fi'ilin jamilin wannan aikin ya zama daga cikin aiki kyakkyawa sannan bugu da ƙari min riya'in kal amin kuma ya kabu ya kubuta daga riya aikin zobari a cikin khalisul wajhillahi ne sannan wa an yusibani bihi ina fatan ubangiji ya bani lada da wannan aikin yawmal jaza ranar sakamako to ba ni din ne littafin ya ce wa man wa'a da wanda ya haddace littafin au hadda ko ya rubuta hazar rajaza wannan rajazin wannan na zaman da na yi sannan bayan Allah ya bani lada ya ba wanda ya haddace ya ba wanda ko bai haddace ya rubuta sannan waje zilil mawahiba saniya ya kuma gwababa kyaututtukansa maɗaukaka wai su ifin rajina ya kuma taimaki wa'yanda suke fatan alheri suke da kyakkyawan zato a gurin ubangiji Allah ya musu baiwa bil umniya da biyan bukatar wato biyan bukatar su da suke da bukata wurin Allah Allah ya biya musu kaga yayi musu yau wanda yake cikin littafin yau wanda duk ba shi ba ma arraji na wanda duk suke kauna alheri gurin Allah ko ba su karanta littafin sa ba duk inda suke a duniya ko mutum ko aljan to ya sa shi Allah ya biya masa bukata ta umniya burin sa da yake da shi falgaisu min ina amihi ruwan sama yana cikin neman Allah kad wakafa ya isa ya sauka alal baraya ga halitta saboda haka ubangiji bai wasa hada kowa take yace wa huwa hasbi shine madogara ta wakafa kuma Allah ya ishe ni to alhamdulillah dan an zo kun wadi ulfanni zai wadi ulfanni al'ashara ba ko na fanni zaka sai ka san wadi wadin to da ya gama sai ya karasa sun Allah ya kai mu in aka zo a na gaba shi kenan baiti hudu za mu yi a fitar da wannan na su abin da mabadi ulfanni din ya so ta ila kuma samu a dan yi bayani filla filla Allah ce mu ke mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa assalam
Allah saka malam da alheri Allah ja mana kwanan sa Allah ta malam la yadda muka ji yadda matsayin ilimi yake da kuma wato buɗa shi ga jama'a to algatumalan ga kuma yadda mutanenmu suke samarinmu matasa algatumalan muna da ƙarancin himma gurin neman wannan ilimi musamman da yadda rayuwa babu yadda za a yi ta tafi idan ba da shi ba to algatumala irin faɗakarwar da ya kamata a irin halin da muke ciki a yanzu ko da yake alhamdulillah mana ana yi bakin gwargwado to amma shauran mutane wanda ake zaune dunkum ba a irin wannan wace irin faɗakarwa za a yi mana wace za a miƙe ga baki ɗaya a sani cewar ilimin nan idan ba da shi ba ba fa za a rayu rayuwa mai kyau ba assalamu alaikum halin da ake ciki Allah ya zika mai tamasili wadda muka yi asiri ya ce halin da ake ciki yanzu ana so sai an yi tubura ana so a sai an yi tubura ake yi sai an yi tubura amma wa'yanda za su yi shi ma tuntuna mun samu alamai sun yi wannan Allah jikin malam Ibrahim Umar Kabo ya gaya mana cewa lokacin da malami zai zauna a tsoronsa sai an zo gurinsa ya wuce sai dai abu mutane inda suke sai ba san daraja abin ba to je ka bi su a nan za a dinga samu in kana da ingantaccen karatu baka je ka kai ba mai dan jabu zai kai a karba in ya aka karɓi nasa kuma ƙasa ba za ta zauna lafiya ba to masu ilimin za su dinga yawo suna kai iliminsu al'imamu abu hanifa kasuwa yake zuwa tun a wancan sai ce jama'a ni ne abu hanifa na san fanni kaza na san fanni kaza na san fanni kaza na san fanni kaza wanda yake so ya zo koya masa in ya gama sai ce Allah kashe da ban boye ilimi ba haka ake akwai wani da na karanta tarihinsa malami ne ba a faɗi sunansa ba yana koya karatu akwai ɗalibinsa ɗan kasuwa kullum sai an zo za a rufe sai ya shigo shi ne a ƙarshe nan malamin ya ce to kai wasa kake da karatu kullum ma za ka zo sai za a tashi daga yau kan ƙara ganinka sai hana shi shi kenan kashe gari mai zuwa ana gama tashi daga karatu sai malam ya ce zan je unguwa a kuna zai raka ni ba sai suka yi sai suka kasuwar ya bi shi can ya je da shi a kasuwar ya ce sa karatu in akwai wanda yake da wani bari shi ma zo ya sa nasa ya sha dole mu biyo ka sai shi abinda sai shi kuma lokacin ce to abinda ya sa akwai ganna yin latti abokan cinikin nawa ba sa zuwa sai dai lokaci in na rugungunta muka yi tun da kasan kasuwancin da ba na haɗama ba ne in ɗan kasuwa ya ɗanyi abin sai kakkama shi kenan kawai ba a duk ɗan kasuwa da baya awa biya kasuwa da abin ya zo kawai abokan ciniki su gama sai tafiya su gida sai su tafi na gama kukula cinikin aka yi na ta suka karɓa na tafi shi sai tafi makaranta sai ce to ka zauna kai abin ka a nutse kullum zan dinga zuwa na in mun tashi daga can ko sai in zo koya maka saboda malam ya san abin da karatun yake ci to dole wanda bai gane abu sai kai hakuri har ka ɗora shi akan ya gane in ya gane to a lokacin kuma zai zai zage dantse sai abin da ake bukata to dai ta rayuwa bukatar wato hakuri take da kuma hangen nesa in muka lura duk wanda je Saudi Arabia in ka je Uhudu ya ishe ka karatu kaga filin da aka wannan dagar sama da mutum dubu suka fito don su tumbuki annabi alaihi salam mutum hudu daman ba yaƙi suka zo ba gila kawai suka zo su shi kuma duk wanda ka sani in dai makaluki ne ba zai riske Allah ba sai ta hanyar rayuwa ce ta har abada wadda ba za ta kare bai zo da ita amma suka wasu tumbuke shi saboda jahilcin mutum inna kana zaluman jahula amma haƙura yi duk aka yi abin da aka yi da ɓannar da suka yi a lokacin nan ya haƙura a amma da aka yi haƙuri ya aka yi dukkaninsa sai ga shi hali imulu ya taho ya shi ya rasulallahi na zo gani yi mu baya a riga take jikin sa ce tun da ta alfahari ce ta mu ta da ta isa na cire ta amru bin al-as azana sai ga shi shi ma ta ce na bi hindu bintu utuba radiyallahu anha ita ma da aka zo idza ja akal mu'mina fi bai'inaka ala alla shirkina billahi shay'a dadda aka lissafa sai tana ba da ansa bai san da ita ba ta ce la ya asinaka fi ma'rufi ka saba maka ba a cikin ma'rufi na shari'a sai ta ce a kai da zamu saba ma da ban zauna a nan ba ba abin da zaka ce da mu mi ba mi ba kaga hakuri shi ya kawo wannan aka kai ga nasara aka samu su shi ne shirina yake masa kirari alaihissalam bakan waƙi in najahu min sharakin rada fasara waliyan ba da an kana fil ida haƙuri aiki ana bi a hankali a hankali a hankali a hankali to komai sai fito duk wanda ya maka mummunar fahimta sai gane ba haka bane ba sharri bane maslahar tasa ce a ciki ba taka bace tasa ce in ya karba yadda kayan ka zai zama sauke mu raba ba to wannan shine abin da ya kamata a yi to kuma Allah ya sa ana ta yin abubuwa yana shiga ko ta ina tunda Allah ya kawo wannan ala da ku amfani da ita gurin banna sai amfani ta za ta yi amfani da makami ne mai kaifi biyu ita waya makami ne mai kaifi biyu ai in aka yi amfani da ita ta nan sai a ciri ba aka yi amfani da ta nan ko sai a faɗi don ita ba ta da wani abu a kan iyakacinta kenan ba ta da hannu ai sai kai wanda kake juya ta eh ita haka take koran eh ita ai nutar ce muhaida yar ba ruwa na ce haka take sai inda ka saka ta za ta yi aiki kamar yadda ya zo a tarihin wani basaraki din nan da ya yi sakandanta ya gina wani katafaren binni zai zauna da masoyansa sai an shekara biyu ana jin daɗi kurin ana kaɗa-kaɗa ana raye-raye ana toye-toye ana dafe-dafe ana soye-soye a kafe nama duk abin da ake so a yi ya shiga garin aka rufe aka sa matsala suka kewaye birnin gaba ɗaya da soja za a fara kawai sai wani ya zo ishe sai ya ga sarki hadara suka ce a ya ce ku sai ya ga sarki da aka yi matsa jiki kyaure sai da birnin ya girgiza gaba daya sarki ya firgita yaya isa ai ranka na zo na dauka take ba wanda zai iya maganin wannan sai sarki ce dukiya kin cuce ne sai ba ta dama ta ce ka cuci kanka dai ni ai na'ura ce sai da ka sani da ka sani alheri sai an amfani da baka sani da ba ba ruwa na ni duk wannan na'urar ita ma haka take inda ka saka ta shikenan ko kiyama za ta fita a gurin Allah ita an ce bai sai da ka sa ta shikenan sai sa ce aka yi amfani da ita din awon za su dinga warwarewa kuma mu musulmi muna da hanyoyi da yawa farko daga ci akwai juma'a wannan mimbarin na juma'a da Allah ya hana komai ya ce izanu diya lissalati min yumil juma'ati fasa'u la zikrillahi wa zurri bai ya hana komai saboda wannan kuma an hana kai magana da wani koda ishara shi kadai ake so ka saurara liman din to shi kuma kamata yi liman din ya zama likita da cututtukan da suke samun jama'a ya zama da duk kalmar da za ta fito daga bakinsa a wannan niyaci kuma za ta yi amfani inda jini yake zuba na rayuwar al'umma mutane shine da aidin din da zai saka tsaye da zubar da shi zubar jina har ya kame to in aka yi amfani da irin wannan to abubuwa sai su gyaru amma in aka waye gari jama'a suna rami rijiya gaba dubu liman yana kan wata to ba za a gyaru ba ya zama ya yi daidai da su yana sanin abin da suke ciki yana shiryar da su akan abubuwan da ake sannan kuma ya zama a waye current duk abin da yake gudana a zamanin ya sani so da haka zai ci gaba da gyara abubuwa to al'ummar da haka za ta sami harka ta ilimi da kuma karantu da aka yi bubbuɗe na mata ɗin nan su ma suna ƙara yin amfani a irin wannan to wannan shine abin da zan iya cewa Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam